أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قومنا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وان أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجاف لإثم فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أيومنا شاهد قوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دا دري هدو دا أربعين دا هدو وان دا يدي دي دا biyar ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu daura daga yadda muka tsaya a darasinmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya a jiya mun shiga cikin suratul ma'ida a jiya mun karanta aya na farko sannan kuma mun shiga wato aya na biyu muna halin fassara ta lokaci ya same mu kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye zan yi bayani akan batun wannan shaidanin mutumi da aka kama shi da batanci ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda al'amarin da ya shafi manzon Allah al'amari ne wanda babu babba babu yaro babu shugaba babu wanda ake shugabanta kowa da kowa al'amarin ya shafe shi al'amari ne mai girman gaske wanda zagin manzon Allah kamar yadda na faɗa mana ba shi ne a yi zagi irin na ‘yan tasha ba zagin manzon Allah ka yi ɓarin baki akan annabi da gangan to wannan ana saka shi ne a babin zagi sannan a siyaƙin maganansa shi idris abdulaziz can shi siyakin maganansa ya yi siyaki ne yana jero wanda kullum kafirta su yake yi yana la'antansu domin a washe garin da ya yi wannan maganan ya yi takidi mana ya karfafa magana da abin da ya karfafa shi ne ya ambato manya-manyan wanda ya zazzage su shehu tijjani shehu ibrahim shehu abdulkadir shehu dan fodiyo duk wanda ya ambaci sunansa sai ya ce mushi mushi sai ya yi shiru sai ya ambaci to wannan siyaki ne wadda yake tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar yadda na faɗa mana annabi ba kamar sauran halittun Allah bane Allah ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku mu'mine kar ku saka kiran annabi a tsakaninku kaman yanda kuke kiran shashi da shashi misali ko da kiran sunan wani shehi ne idan da ka zuro sunan manzon Allah kana taba wani mutum sai ka zuro sunan manzon Allah a ciki to wannan ka keta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an tahabata a amanukum ayyukan ku da su rushe gaba daya wa antum la tash'uruna ku din nan ba ku san ayyukan ku sun rushe ba duk cikin manya-manyan alkaba'ir babu kabiran da take rushe aikin mutum in ba shirka ba la in ashrakta la yahbatanna amaluk idan kai shirka aikin ka duka zai rushe to kiran manzon Allah da da salo irin na yanda muke kiran junan mu Allah yace zai rusa ayyuka ba tare da mutum ya sani ba kuma batun da yake yi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko batun da yake yi na wa idza sa'alta fas'alillaha wannan ai duka ayoyi ne aya ne na alqur'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din to waye yazo maka da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din a bakin babanka kaji taimake ka da yazo maka da iyyaka na'budun da kake kafa hujja da shi din zo maka da tauhidin wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah ka yarda da wannan ababin ya taimake ka kuma iyaka na abudu wa iyaka nasta'in baya kore godiya ga wanda ya zo maka da alkhairi ababin ya taimake ka kafircewa ma Allah ne a kafirce a ce annabi bai taimaki mutane ba annabi ba ni neman taimakonsa wannan ai da Allah kake yi Allah ne fa ya zaɓe shi ya ce wa ma arsalnaka illa rahamatan lil alamina ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai ga talikai al'alamu shine duk abin da ba Allah ba fa duk wanda ba Allah ba ya shiga cikin al'alamuna Allah ya ce mun turo ka dan ka zama rahama gare su ashe kai baka cikin al'alamuna Allah da ya turo annabi dan ya zama rahama gare su baka da kanka a ciki baka da mafita a ciki wallahi duk zage-zagen da zaka yi naji duk irin zagin da kai Allah ya saka da alheri zagi ai wanda ya koyi zagi shi yake zagi dan tasha shi yake zagi wanda baya da wanda za a zagan mai shi yake zagi amma mai hujja yaushe dai tsaya yana zagi zagi babu littafin da zaka je ka sayi littafin koyan zagi a koya maka zagi akwai wannan littafin akwai makarantan koyan zagi saboda haka zagin dan kaza dan kaza dan kaza wannan duk ba dalili bane abu ne dai ya tabbata kuma wallahi tallahi sai an tusiye ka abu ya tabbata dirshen ya tabbata kuma sai an tusiye ka ai baka fi karfin kowa ba ai baka fi karfin kowa ba aya ne cikin suratul baqara Allah yake ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allahu baghiya nan yunzila Allahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadabin wannan fa ba'u bi gadabin ala gadabin din yahudu ne fa yahudu ne fa da nasara fa su ne fa ba'u bi gadabin ala gadabin din me ya jawo mu je mu dauko tafsirin al-imam kai mu ma dauko tafsirin kusa kusa safwatu tafasir wanda kowa na iya karantawa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ma'anansa shine yastansuruna suna neman taimako da annabi akan kafirai akan abokan yakinsu ma'ana ana nufin banu isra'ila kenan walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya tabbatar ya gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qablu kafin zuwan annabi sun kasance yastaftihuna suna neman nasara imamul qurtubi yace ma'anan yastaftihuna shine suna yaƙi tsakaninsu da banu quraiza to idan suka zo yaƙin sai su ce ya Allah muna roƙo ka taimake mu saboda annabi Muhammadu wanda kace zai zo su wannan taimakon ga Allah yana hakaito suna neman taimakon Allah yana hakaito ya taimake su dalilin kafircewansu Allah ya ce fa ba'u bi gadabin ala gadabin suka wayi gari da fishi akan fishi walil kafirina azabun suna da azaba na wulakanci sabila da saba ma Allah da kuma butulce ma Allah butulcewa ne ma Allah Allah ya turo wani bawa ya kawo maka alkhairi sai ka keka shawiya ka ce kai ba shi ya taimake ka ba wannan da Allah kake yi me yasa kai baka je gurin Allah ka karbo ba oh yanzu ranar alkiyama idan an tashi zaka je gurin Allah ka ce kai ka ka isa babu wannan halittan babu wanda ya isa saboda haka Idrisu kayi kayi batanci ga annabi kuma abin da yake rubuce cikin ashifa bi ta'rifin huquqil mustafa abin da yake rubuce cikin maganganun magabata shi za a zo a ɗauko a karanta kuma za mu karanta shi duniya ta ji mahukunta su ji shugabanni su ji idan za a ɗabbaka shari'a a ɗabbaka shari'a mu musulmai ne ziryan ba wani maganan kauce-kauce Allah ya saka ma gwamnatin jihar Bauchi da alkhairi mu wallahi mun san wato da akwai kishin addini tattare da ku su samu nutsuwa a zuciyansu Allah zai kunyata azzalumi Allah zai kunyata makiya manzan Allah kuma muna kira zuwa ga ƴan uwanmu waɗanda suke ƙungiyar izala da wanda suke ba ma izala ba da sauransu wanda sun san girman manzan Allah kuma tare da ku muka yi gwagwarmaya lokacin da da a daƙila wata ɓarnan a Kano to ya kamata ku nuna ma annabi halacci ku nuna ma annabi isa yan uwantaka duk jituwanku da mutum in ya taba annabi to ka ajiye shi a gefe ka ɗauki manzan Allah kuma alhamdulillah wanga wasu masu ƙoƙari wanda su yanda suka fara shigowa cikin al'amarin suna karfafa Allah ya saka ma gwamnatin jiha kuma azaman da gwamnatin jiha ta yi dangane da ɗaukan mataki akan wannan al'amari muna jinjina mata muna mata godiya kuma Allah Ubangiji ya tabbatar mana da nasara akan azzalumi a titsiya azzalumi sai ya yi in ina ya yi ta ta'atu'i a kai shi bango a ƙure shi a kai shi kwano ya zo ya nuna yadda wani magabaci ya ambaci annabi da su'ul adabi irin wannan tunda kai a gurinka shehu abdul qadiri mushriki ka dauke shi shekul islam shehu ibrahim mushriki ka dauke shi shehu dan fodiyo mushriki ka dauke shi da ka zo ka jero waɗannan ka su kwana musu zage sai ka yi musu cikamaki da manzan Allah aiko ba za ka ce abin da ka ɗaura musu ba shi kake so ka ɗaura wa manzan Allah ba baka isa ba wallahi tallahi ina wannan maganan a zuciya na ina jin kaman sama da ta kekkece ta faɗo wallahi wallahi wallahi wallahi akwai sharifin da da na faɗa masa ya fi awa biyu yana kuka wane ne ya faɗi wannan maganan ga manzan Allah ga manzan Allah ga manzan Allah saboda haka yanzu ba tashanci bane zai yi amfani ba zage-zage bane zai yi amfani je ka ka fara shiri ka je ka fara shiri Allah zai yi maganin ka insha Allah Allah ya ƙara ma annabi daraja Allah ya ƙara ma annabi wasila Allah ya ƙara ma wai ai shi bai ce baya neman ceton annabi ba ai shi yana maganan a nan duniya ne a nan duniya ne ba a neman taimakon annabi da ka ji maƙuri ka ji matsa ai ba wannan magana kada adjahi zato kaula kulli khadibin duk maganan da zaka yi an giciye maganar annabi shine a duniya shine a lahira yanzu da kake faɗan wannan maganan annabin yana raye ne kake yi mishi wannan martanin annabi yana kushe wasa ba kake yin wannan martanin kake faɗa ma annabi ba na neman taimakonka ko kai baka kai ne nemi taimakonka ba masayidina rasulullahi to Allah zai mana maganin ka insha Allah mun gode ma Allah kuma mun gode wa mahukunta kuma muna daɗa roƙonku da cewa duk yadda za a yi ku tabbatar da an yi adalci wa musulmai akan wannan qadiyya a yi adalci wa al'umman manzan Allah farma eh Allah ya kara mana san manzan Allah ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'id ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب آه الله تعالى يتي يا كون كي إيماني لا تهلوا شعائر الله كركو زكيوا شعائرنا الله alamomi na Allah abubuwan da Allah ya girmama su to kar ku zakke musu kar ku zakke ma shari'an Allah ku ƙetare iyaka kar ku zakke ma dokokin Allah ku ƙetare iyaka wala shahar haram haka wata mai alfarma watanni guda ukun nan da suke jere da shine a shawwal zulqa'ada zulhijja sai rajab wannan sune inna iddata shuhuri inda Allah isna ashar shaharan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum to arba'atun hurum din nan sune waɗannan watanni wanda ba a yaki a cikin su to wala shahr al haram kar ku ketare wato ku halatta wata mai alfarma la tuhillu sha'air Allah wala shahr al harama wala al hadiya haka hadaya wanda aka zaɓe su daga dabbobin ni'ima wanda suka zamo na Allah ne an sadaukar da su ma Allah da su je gurin da za a gabatar da su a yanka su to kada ku taba su ku bar su na Allah ne walal qala'id haka wanda aka musu alama aka rataya musu wani abu a wuyan su wanda zai nuna alaman wannan dabba ce ta hadaya ko ko aka tsaga tozanta aka saru tozanta ko wani abu makamancin haka wala aminal baital haram ko wanda suka fiskanci ɗakin Allah mai alfarma sabila da har mushrikai sukan je su yi aikin haji da umara sukan je shi yasa aka kira wato kakan manzon Allah da Hashim ainihin sunansa Umaru Umaru allazi hashama farida li qaumihi ainihin sunansa Umar dalilin da yasa aka ce masa Hashim sabila da su ne suke siqaya na alhujjaj suke karban bakuncin mahajjata da wanda suke ziyartar ɗakin Allah tun a zamanin jahiliya gidan su manzan Allah gidan addini ne gidan su manzan Allah gidan addini ne shi Hashim hidiman da ike yi shine bakin da suka zo wufud din da suka zo domin aikin hajji ko umara to akan yi musu masa akan dafa musu abinci akan kawo musu abin sha da sauransu sabila da wannan aka kira sa Hashim sabila da Yahshum yana rabawa yana rabo amma sunansa Umar ne to tun a zamanin jahiliya ana zuwa aikin hajji kuma ana zuwa umara a to wannan dalili yasa Allah ubangiji yana gargadan sahabban manzon Allah la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahr al-haram wala al-hadiy wala al-qala'id wala amin al-bayt al-haram ko wanda suka zo suka fuskanci dakin Allah da su je zuwa aikin hajji to kar ku tare su domin kuna da wani gaba da su ko tsakaninku da su akwai wata kullalliya ku ce da mu tare su mu hana su ko a tsakaninku da su akwai wani abu da suka muku na rashin gaskiya idan dai mutum ya nufi wannan wajen to ku kyale shi ya aminta idan yana cikin ihrami wala amin al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana nan wajen ولا يجرمنكم شنآن قوم كوكما ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واتو ينا مغانا ني أكن مشركي بالاتفاق أني إجماعي أكن wannan wala amin albayt alharam mushrikai ne ainihi aka ce dalilin saukan wannan aya da akwai wani wanda ya zo madina ya karbi musulunci a gun manzon Allah to tun ranar da ya shigo manzon Allah ya ce wannan ba amincacce bane kar a aminta da shi wannan ba amintacce bane kar a aminta da shi to ashe kuwa da yazo ya zo barna ne yazo ya kwashe dabbobin mutanen Madina ya tafi da su sai daga baya aka wayi gari aka ga babu dabbobi aka bi sawu ba a same shi ba sahabban manzon Allah suna hali shiga Makka domin wato ibada na Umara shikenan sai suka ci karo da shi da ihrami a jikinsa ya fuskanci ɗakin Allah to shine Allah ubangiji yake saukar da wannan gargadin la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alqal wala wala alhadiya wala alqalaida wala amin albayt alharam har wanda suka fuskanci ɗakin Allah da niyan ibada in tsakaninku da su akwai wani abu to kar ku taba su yabtaguna fadlan min rabbihim suna nema suna bidan fadlan wani falala fifiko alkhairi daga ubangijinsu wa ridwana kuma suna neman yardan Allah wa idza halaltum amma in kuka since ihrami kuka sauke ibadan umara to fattadu yace kada ku yi wani farauta gairu muhilli saidi wa antum hurum banda gaira muhilli saidi wa antum hurum banda waɗanda yake wanda yake cikin ihrami ba zai iya yin farauta wani lokaci ne idan mutum ya cire ihrami din to ya zama halal a gurin shi in yana da son yayi farauta yayi farauta babu komai ya iya yin farauta amma a wannan lokacin da ya saka ihrami din Allah yana son kowa da kowa ya aminta daga wato wannan mutum da ke cikin ihrami musulmi ya aminta ba za ka cutar da musulmi ba ba za ka cutar da wanda ba musulmi ba hatta dabbobi ma ba za ka cutar da su da su ma Allah ne ya halicce su sai dai idan ka cire ihrami din sabila da maslaha na rayuwa to ka iya yin abin da ya shafi farauta ko kuma kamancin abubuwan da aka hana maka cikin halin ihrami wala yajrimannakum shan'anu qaumin kar gaba da mutane ya dauke ku la yajrimannakum la yahmilannakum shan'anu qaumin fada da gaba tsakaninku da wasu mutane an saddukum anil masjidil harami dan sun hana muku shiga ɗakin Allah mai alfarma a amul hudaybiya ya zama kuma kun ce ba za ku basu ba sabila da yanzu makka ta zama karkashin inuwan ku a'a kar ku yi haka wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya tsakanin ku akan albir nagarta wat taqwa da tsoron Allah duk abin da zai hada ka da wasu to ya zamanto at-ta'awunu ne kasuwanci imma a zamantakewa imma a mu'amala da sadaka da hulɗa to ya zamanto a ta'awunu alal birri wat taqwa ne duk mu'amalan da ba a gina shi akan taimakekeniya akan tsoron Allah da nagarta ba to wannan mu'amalan tun daga duniya da ka ci da yatsa kai dan da na sani akan wannan mu'amala manzon Allah yayi bayani akan albirru Allah ma ya faɗa mana a cikin suratul bakara ko laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi har zuwa karshen wannan aya din nagarta shine imani da Allah imani da ranar alkiyama imani da manzanni imani da littattafan da Allah ubangiji ya saukar da sauransu duk abin da Allah yake so sunansa albir abinda Allah ubangiji ya hana shine abinda manzon Allah ya ce albirru husnul khuluqi والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس nagarta shine kyan hali kyan mu'amala shi kuma laifi shine abin da kai kan kake boyewa baka san mutane su gane kai kanka idan kana aikata laifi baka baka da nutsuwan zuciya kamar misali da wanda ya dauko karuwa a mashin ɗinsa da wanda ya dauko matarsa ta aure wa yake cikin nutsuwan zuciya mai matan aure shi yake cikin nutsuwar zuciya wanda ya ɗauko karuwa kan baya cikin nutsuwar zuciya da wanda ya ɗauko dukiyansa na halal da wanda ya ɗauko dukiyan sata wake cikin nutsuwar zuciya wanda ya ɗauko dukiyansa na halal to wal ithmu ma haka fi nafsika shi laifi shine abin da kai kanka a ranka wato baka nutsu da shi ba wa karinta an yattali a alaihin nasu baka so mutane su riski abin da kake aikatawa shine Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah idan kaga mutum ya bata ka jawo shi ka masa nasiha ka ce wane da ka bar kaza wane kazan nan fa zai jawo maka kaza wane ka masa magana da mulatafa da tausasa murya kar ka zo da ka yi wa mutum nasiha ka zo cikin jama'a garan gatsau kawai ka kama faɗan laifukansa wannan ba ka zo da ka masa nasiha ba kenan ka zo da ka tozarta shi ka kunyata shi kenan a'a idan za ka yi nasiha akwai adabu na nasiha ka kira mutum a gefe wa kuma lokacin da za ka masa wannan nasihan ka rufa masa asiri ka faɗa masa wannan nasihan ka amintar da shi a zuciyanka kai din nan ba za ka tona masa asiri ba ne idan mutum yana aikata laifi ka tona masa asiri haramun ne Allah ya hana manzon Allah ya hana magana in ba alkhairi za ka faɗa ba kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin sai shiru idan za ka yi magana a kan mutum to ka faɗi alherinsa amma sharrinsa kankar a ji a bakinka sai dai idan gurin shaida a'a wajen ba da aure sai ana neman a san shaida a kan wannan mutumin to ka iya faɗa ka ce to wane dai kan fa sai a hankali a nan ma ka faɗa da sigan da ba za ka ɗaiɗaita sufan mutum ba ne ka lalata alaƙarsa da mutane manzon Allah ya ce la tuzhiri shamatata li akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalik kar ka bayyana zagi ga wani mai laifi sai Allah ya gyara shi kai kuma Allah ya jarrabe ka to in za ka yi magana akan mutum ka faɗi magana mai kyau wa ƙululin nasi husna ku faɗa wa mutane magana mai kyau ko da ba ku zaman lafiya da su ko da tsakaninku da su akwai wani gaba ko akwai wani rashin jituwa to ku faɗa wa mutane magana mai kyau idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim fama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim Allah yace idan da akwai wani abu tsakaninka da wani shi ya cuce ka annabi yace to kai karka cuce shi idfa billati hiya ahsan karama mishi mummuna da kyakkyawa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawa sai kaga wanda tsakaninka da shi da akwai gaba ya zamo ka annahu waliyun hamim kaman wani majibanci makusanci yana jijiyan wuya kai fishi sai ya gaba kai fishi ba sai ya ji kunya amma Allah ya ce fama yulqaha illa allazina sabaru ba mai samun irin waɗannan hali sai wanda suke da haƙuri suka yi haƙuri wa mai laqaha illa zu hazin azim ba wanda za gan shi da irin wannan ɗabi'a amma Allah ya ce fa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan shaytan ya zo yana kawo maka kawa wannan ai wallahi wane ba zan taɓa kyale shi ba wane ba shi ne ya ci mutunci na ba wane ba shi ne ya min kaza ba wane ba shi ya raba min aure na ba Allah ce fasta izbillah in shaitan ya zo yana faɗa maka guna guni a zuciyarka ka nemi tsarin Allah duk fa addinin musulunci akhlaq ne ɗabi'u ne fa addinin musulunci fa musuluncin ka ba zai cika ba sai ka samu ɗabi'u mala ɗabi'u masu kyau manzon Allah ya ce la yakun ahdukum imma'a يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت kar ku ce ku imma'a ko ɗayan ku ya zama imma'a ne shi ya ce duk yanda mutane suka min haka zan yi musu wanda ya min mai kyau na masa mai kyau wanda ya min mara daɗi na mishi mara daɗi annabi ya ce kar ku yi haka walakin wattinu anfusakum an tuhsinu ila ahsana ilaikum ku kyautata ma wanda ya kyautata wa tajtanibu isa'ata man asa'a ilaikum wanda ya cutar da ku ku nisanci cutar da shi wannan duk shine akhlaq na musulunci musulunci baya hada gaba musulunci baya hada fada musulunci baya yaki wallahi musulunci bai zara takobi akan kafirai ba sai da kafirai suka zara takobi akan musulunci suka zalunci musulunci suka zalunci musulunci suka zalunci musulunci suka yi wa musulunci zalunci na iyaka suna kokarin su hana musulunci sai Allah ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yanzu kan an muku izini kurama wanda ya ce zai hana maka nutsuwa zai hana maka addini ta ma zai hana maka zaman lafiya to ka tashi ka kara ranka kara rai ba ta'addanci ba ne albadi'u azlamu wanda ya zo ya fara yin abu shine azzalimi wannan duka shine karantarwan musulunci mu je mu bibi halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu bibi siran manzan Allah za mu ji yana na haƙuri da kawaici da juriya da son mutane da rashin kyaman mutane hatta wanda ba musulmi ba ma manzon Allah yana tausasa masa magana manzon Allah yana rarrashin su manzon Allah yana ra- gwargwadon yanda ka zo wa manzon Allah gwargwadon yanda annabi zai karbe ka annabi duk duniya ba wanda ya kai shi ilimi duk duniya ba wanda ya kai shi kaifin kwakwalwa duk duniya babu wanda ya kai shi faɗin zuciya amma duk jahilcinka in ka zo gurin manzon Allah annabi zai ilimin maganan da zaka iya ganewa ba lam yantahi nabi ma ta'ayal uqulu bihi hirsan alaina falam nartabu wa lam nahimi duk ilimin manzon Allah to annabi bai jarrabe mu da abinda hankalinmu ba zai iya dauka ba duk abin da ya zo mana da shi sai mu ga rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u Allah ya kara mana san manzan Allah amin ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan 'alal ithmi wal udwan wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah ubangiji mai tsananin hukuba ne ga wanda ya saba ma dokokin sana'a حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فيكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Allah ya lissafo nau'o'in abubuwan da ya haramta. Hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mace mutu wanda suke cewa hatfa an fi hako ta mutu da kanta to Allah ya haramta. Akwai zawat na abubuwan da Allah ya haramta. Akwai kuma nau'in yanayin da suka tsinci kansu. wanda ba zawat bane wannan yanayin da suka tsinci kansu wanda su ne da mu karanta a gaba to almaitatu Allah ya haramta Allah ya karanta mana shi a cikin suratul baqara kuma shine abinda Allah ya faɗa mana illa ma yutla alaikum abinda za a karanta muku to wannan ne abinda za a karanta muku din hurrimat alaikum almaitatu an haramta waddamu da jini a zamanin jahiliya sukan yi amfani da jini su daskarar da shi su sha su ci to wannan ma haramun ne walahmul kinzir naman alade shi ma haramun ne wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka yanka ma wanda ba Allah ba aka ambaci sunan wani Allah aka ambaci gunki ko dodo to wannan haramun ne wal mawquzatu haka dabban da walmunkhaniqatu dabban da aka shaƙe ta ko ta shaƙe kanta har ta mace aka zo aka samu gawanta to shi ma ha da wanda aka doke ta da wani abu ta mutu to ita ma haramun ne walmutaraddiyatu haka wanda take saman bene ko saman fa'a ko saman dutse ta faɗo ta mutu to wannan ita ma haramun ne a ce wannan tiyahatu haka wanda uwarta ta soke ta da kaho to ita ma haramun ne a ci wa ma akala sabu'u da abinda dabba mai farauta ya ci duk wani kullu zinabin duk wani abin da yake da akaifa yake da fiƙoƙi yake farauta da akaifa da fiƙoƙi misali zaki damisa kura dila da ire-irensu dabbobin da suke farauta su farauci abu su ci namansa su rage to shi ma haramun ne illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanka in ma ya zama illa ma zakkaitum sai abin da da kanku kuka kama kuka yanka kuma yankan ya zamanto makogwaro ya yanku waɗannan jijiyoyi da suke sadar da numfarfashi sun yanku in ma kuma ya zamanto illa ma zakaitun sai abin da kuka zo kuka same shi da sauran ransa daga abubuwan da aka ambata daga baya almunkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu bata mutu ba amma tana shure-shuren mutuwa sai aka zo aka sa mata wuka aka yanka ta to illa ma zakkaitum zai iya shiga cikin wannan a wajen Imam Malik munkhaniqatu almawquzatu ita ma haka wanda aka doke ta da wani abu tana shirin mutuwa kamar mota ya kade ta tana shirin mutuwa aka shauru wuka aka yanka ta to shi ma ya namanta ya halatta amma kaman a gurin al-Imam Abu Hanifa duk waɗannan illa ma zakkaitum ɗin nan illa ɗin nan yana istisna'i ne a iya ma zakkaitum abinda aka zo aka yanka bai haɗa da waɗancan na baya da suka samu kansu cikin wani hali aka zo aka kama aka yanka ba amma kuma ittifaki na mafi yawan malamai ya tafi akan cewa dabban da ta samu kanta a cikin wannan yanayi almunkhaniqatu ko almawquzatu ko almutaraddiyatu ko annadihatu amma aka same su da sauran rai sai aka zo aka saka wuka aka yanka to malamai sun tafi akan cewa namanta ya halatta illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanka to ma'ana yana nufin dabba namanta bai halatta ba sai an sa an yanka amma akwai dabbobin da kaman kifi kaga ba yankawa ake ba manzon Allah ya ce uhilla lakum damani ko maitatani wa damani an halatta muku matattu guda biyu da jini guda biyu matattu guda biyu sune fari da mene da kifi amma har a haka akwai magabatan da ba su cin kifi idan dai da kansa ya mutu a cikin ruwa in dai da kansa ya mutu a ruwa ba su ci sai dai idan an ɗauko shi da ba su a ci to amma shi ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa akan komai ya farzanta kowane abu za ka yi to ka kyautata Allah ne ya karantar da wannan halayen kuma su ne mafi girman halaye Allah yana da ɗabi'u masu kyau to Allah yana son mu kwaikwayi ɗabi'unsa ta khallaku bi akhlaqillah in ji manzon Allah ku koyi halayen Allah rahama jin kai haƙuri juriya duka waɗannan halaye ne na ubangiji za ka daɗe kana masa laifi ya kau da kai amma lokacin da ka zo ka nemi afuwan sai ya fi maka to Allah ya rubuta ihsani inna Allah katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan komai fa idza qataltum fa ahsinu alqitla ko kashe mutum za a yi kashe wanda shari'a ta ce a yi to a kyautata kisa kar a yi wa mutum kisan wulakanci kar a zo ana kashe mutum kamar yadda azzaliman da suke yi a yi ta daddatsa gaɓoɓinsa sai ya ƙare gaba ɗaya ko ko a zo da a kashe mutum ana soka wuka ko ana soka kifiya ko a ɗauko wuta ana ana narko a cikin wutan ana Allah ya hana haramun ne wannan duk laifin da mutum yayi ko da kuwa hukuncin kisa ne akan mutum to kashe shi ta wannan halin haramun ne fa ahsinul qitla ku kyautata kisa ku yi abin da lokaci ɗaya zai mutu domin ya huta wa idza zabahtum in za ku yi yanka to yankan ma ku kyautata annabi ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku ya wasa abin yankansa wal yurih zabihatahu domin ya ya hutar da abin da zai yanka to Allah ya rubuta kyautatawa akan komai shi yasa iyakan makamin da zaka je gurin Allah Allah yayi maraba da kai shine ka tafi gurin Allah a matsayin muhsini a maqamul ihsan al'iman wal islam wal ihsan waɗannan matakai ne na bautan Allah masu bautan Allah a al'islam gama gari ne duk wanda ya ce la ilaha illallah in ya bauta ma Allah shi ɗin nan musulmi ne masu bautan Allah a al'iman sun ƙara kusanci da Allah wajen aikata abubuwan da Allah yake so kuma sun yi imani mai kyau da Allah ta yanda sun yarda ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah ba mai yi ba mai hanawa sai Allah wato sun samu cikan imani bayan sun zama almuslimun sai sun zama suna bautan Allah kenan a maqamul iman تعبد الله كأنك تراه شيني غاية فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا ما الله كمان كان غنين الله كمان كان غنين الله بالمشاهدة والتجلي كمان كان غنين الله ده إدو فإن لم تكن تراه أما إن باك أنه يراك كبوتا مسا كان جي أزوتي ينك شي الله ينا كاللونك shine abin da Maulana Sheikhu Ahmadu Tijani ya faɗa yace masu bautan Allah kashi uku ne akwai al-ibada akwai al-ubudiyya akwai al-ubuda al-ibada shine bautan Allah a maqamul Islam masu bautan Allah a maqamul Islam suna da hijabai a gaban su na saduwa da Allah akwai al-ubudiyya masu bautan Allah a maqamul iman tsakanin su da Allah su ma akwai hijabai amma sun samu tashin daraja ma'ana darajar su yafi na muslimun sai kuma masu bautan Allah a makamul Islam su ne suke bautan Allah da haƙiƙanin bauta ma'ana suke ganin Allah da idin zuciyansu suke bautan Allah da yaƙini wanda Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ubangiji har sai yaƙini ya sauka a cikin zuciyanka yaƙini shine ka bauta ma Allah ubangiji zuciyanka yana cike da imani da tsoron Allah ka mayar da zuciyanka ya zamo indararo na saukan wato alwaridatu da almukashafatu da al'asrar min alhadar al'ilahiyya zuciyarka ta zamo muta'ahila tana shirye da karɓan abubuwa daga hadarin Allah zuciya idan ba ta zikiri tsatsa ne yake rufe ta kamar yadda tsatsa yake rufe ƙarfe to haka tsatsa yake rufe zuciyar ya rufe zuciyar ya rufe zuciya sai zaman to baka insijam baka shauki baka feeling shine waɗanda muke rigima da su akan san annabi suna ganin muna wani abubuwa suna ce ai mun shige gona da iri ba su zikiri ba su salati tsatsa ya rufe zuciyarsa abinda muke ji su ba za su iya ji ba ai wani lokaci har mukan yi mamaki mu ce suna jin abinda muke ji kuwa irin abinda Abu Yazid al-Bastami ya faɗa yace lau arafal muluku ma zukna la khasamuna alai da sarakuna sun san irin abin da muke ji na dadin ganawa da Allah da sun yi rigima da mu sun bar maganar mulki da sarauta to haka ne akwai insijam akwai ahwal da zuciya yakan samu kansa a ciki wanda wannan insijam da wannan abubuwa da yakan sauka ma zuciya na waridat dadin su shine jannatul ma'arif shine aljanna na samun ma'arifar ubangiji ba kuma da ka karanta shi ne a littafi ka iya ba ka koya kana ji sabila da soyayya ba a littafi ka koya ka iya ba kawai da ka samu zuciyanka ne yana soyayyan kawai soyayyan matanka wani ne ya koya maka kawai zuciyanka ka tashi ka samu yana soyayya idan aka ce suranta mana yanda soyayyan yake zai iya faɗa ba sabila da shi labarin zuciya da yaren zuciya wani abu ne wanda harce baya iya faɗa sai dai kawai abin da hafiz ibrahim ya faɗa sa'idat ila shafati khawatiru muhjati liyubina anha mantiqi wa lisani ana ma ta'addaitu alqana'ata warida lakinna ma hiya qissatu alashjani to labarin soyayya da hazaratu wanda arufai suke dandanawa idan baka je gurin ba ba za ka gane ba shi yasa malamai suke hana mutum kutsawa cikin maganganun arufai sabila da irin abubuwan da suke da shi na tajalliyat tsakaninsu da ubangijinsu Allah ya kara mana san manzon Allah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب da abin da aka yanka alan nusubi akan duwatsun da aka kakkafa a zamanin jahiliya akwai duwatsu wannan duwatsun na gumaka ne sai mutum ya zo da dabba sai ya yanka akan wannan dutsen dutsen shine na gunki kaza idan ya yanka wannan masu gunkin sai su zo su ɗauki naman sabila da na wannan gunkin nasu ne ma'ana an yanka wannan dabban ne gunki kenan ko shine ma biha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam da kuma ku nemi sanin abinda zai faru na alkhairi ko sharri bil azlam da ludo ko ko bil azlam da tukunya wanda kuke saka shi sai a cikin tukunyan tukun tukwa tukunya haka sai a saka tukunya sai a rubuta amarani rabbi sai a rubuta nahani rabbi sai a rubuta guflun sai a nannaɗe shi a nannaɗe shi sai a hurga a cikin tukunya idan ka zo kana da wani uzuri na tafiya ko na kasuwanci ko na aure ko na bukata sai ka tsumbula hannunka a tukunyan nan kamar dai yadda ake yi wa mahajjata tafiya saudiya najeriya ko a rubuta saudiya a takarda najeriya a takarda sai a watsa sai a ce to kowa ya zo ya ɗauka wanda ya ɗauki saudiya dai tafi saudiya wanda ya ɗauki najeriya dai zauna a gida ba zai samu tafiya ba an gane ba to su misalin abin da suke kenan wajen sanin alkhairi ko sharri sai a rubuta a takarda yana nan wannan tukunyin nasu al-azlam tukwane ne wannan tukwanen akwai nahani rabbi Allah ya ce nayi ya hana ni kai amara ni rabbi Allah ya ce nayi guflun idan ka ɗauko amara ni rabbi sai ka yi in wani aiki ne nahani rabbi sai ka bari idan kuma guflun ne sai a ce to ka mayar ka sake can ko wani ma'ana ka can ko zero kenan baka samu amsa ba to anan malamai sun yi maganganu akan nau'o'in yadda ake neman sanin abinda mutum ya fi dacewa ya fiskanta na alkhairi ko na sharri ya zo cikin ingantaccen hadisi manzon Allah ya koyar da yadda mutum zai nemi sanin abinda zai yi ko ya bari shine istikhara ya zo cikin ingantaccen hadisi manzon Allah ya ce idza hamma ahadukum bi amrin idan ɗayanku ya himmatu da ya yi alola ma'ana in kana da wani damuwa na duniya ko na aure ko na kasuwanci ko na tafiya ko na makaranta ko ma na meye to ka yi alola idan ka yi alola falyusalli raka'atayn ka yi sallah raka'a biyu idan ka yi sallah raka'a biyu bayan ka sallame sai ka ɗaga hannunka اللهم إني أستخيرك بإلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم لأنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي تو إذا كنت أن هذا الأمر سيكا أم بتشبك آتم سيكا أن هذا الزواج إذا أوريني ko kuma in sunan matan da zaka aura din Fatima ne sai ka ce in kunta ta'lamu anna Fatima khairan li in ka san Fatima alheri ne a gare ni misali na muku fidini ga rayuwana wa ma'ashi da fidini a addini na wa ma'ashi da rayuwana wa aqibati amri da karshen al'amari na faqdirhu li Allah ka kaddara mun wa yassirhu li ka saukake mun sai ka kuma cewa wa in kunta ta'lamu أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وأبدل, وأبدل لي خيرا منه in Allah ka san wannan abu sharri ne a gare ni cikin addini na da rayuwana da ƙarshen al'amari na ya Allah ka juyar da shi gabari ne ni ma ka juyar da ni gabarin shi ka canja min abin da ya fi shi to idan kana yi Allah zai sa maka nutsuwa ga alkhairin sai ka ji kaza shine alkhairin wannan istikhara ne manzon Allah ya karanta sannan akwai wanda salihai suka karantar daban-daban wannan ma duk ba laifi bane in an ce kai istikhara ka karanta wani abu zaka gani a mafarki duk salihai sun yi kuma min yadda da abin da muka ji daga gurin salihai ka karanta wani abu da ka fahimci kaza a mafarki da sauransu sai dai ka tashi ka je gurin dan tsubbu boka dan duba ya duba maka kaza to wannan manzon Allah ya ce Allah ya la'anci almunajjimun ya la'anci masu duba wanda da su ce maka kayi kaza ko ka bar kaza Allah ya la'ance su ba laifi ka je gurin malami ka nemi addu'a halal ne annabi ya ce ku nemi mutane su muku addu'a sabila da ku san a harcen wa Allah zai amsa muku addu'a ba ba laifi halal ne amma malamin duba ko boka wanda zai na yin wasu abubuwa na kuzabalatu da kurafatu da usturat na tatsuniyoyi ya ɗauki hankalinka da shi to wannan haramun ne dan yanzu muna zamanin da malaman kansu idan ba a ga ɗan waɗanda suke siddabar suna rufa ido ba sai ka ga ba a yarda da su ba ka je gurin malami malami ya ce da a sauke qur'ani shikenan sai ka raina shi wa sai ka tashi ka tafi saboda walakanci sai ka bashi dubu biyu ma wayya maka sauka naira dubu biyu a mun sauka abun rainawa bane tunda idan da a sauke qur'ani haramun ne a yi ciniki ka ce mu yi ciniki naira kaza ake mina wannan kaman an sai da ayoyin Allah ne amma kai a zuciyanka abin da zaka bayar din ya kamata ka girmama ka girmama abin da alkur'ani za a karanta maka to ka girmama ka girmama kamata ka ɗauki dubu biyu ka ba mu wanda zai sauke maka ƙur'ani ba ko dubu ɗaya ko kana yaudaran sama don kaga shi almajiri ne ka saya maka saukan ma bashi duk ana yi mutanen mu suna rashin sanin muhimmancin addu'a da rashin sanin muhimmancin a maimakon addu'a ya zama maka dalilin alkhairi sai ya zama maka dalilin sharri da fitina to mun zo zamanin da yanzu masu yin addu'an Allah da annabin ma ba a son su an fi son ‘yan farfaganda kawai wanda za su zo da dabarbaru a yi abubuwa a kashe barubarin ta tashi ko kuma a rufa ido duk yaudara ne amma akwai malamai da Allah ya ba su asirai Allah ya ba su ismul azam da a nemi addu'a a gurinsu suna da sirrul ijaba wanda in sun roƙi Allah Allah Ubangiji zai amsa muna kan wannan kuma a nan miki wa taktasimu bil azlam zalikum fiskun wannan fasikanci ne al yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum yau din nan kafirai sun ɗebe tsammani daga addininku ma'ana kan cewa addininku zai gurgunce al yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum sun ɗebe tsammani kan cewa da su iya ganin bayan addininku al akmaltu lakum fala takhshawhum wakhshawni ku ji tsoro kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na al yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addinin ku tsakanin al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum da al yawma akmaltu lakum dinakum shekara biyu ne al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum ranan fathu makkata ne al yawma akmaltu lakum dinakum kuma ranan hijjatul waba ne tsakanin su shekara biyu ne tsakanin wancan al-yawma din da wannan al-yawma din wannan al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum yau din nan ranar fatu makkata kafirai sun ɗebe tsammani ga kan kan ganin bayan addinin ku fala takhshawhum kada ku sake jin tsoron su kashawni ku ji tsoro al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imana wa raditu lakumul islam dina na yarda muku da musulunci a matsayin addini wanda shine karbabban addini a gurina faman idturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin lil ithmi ko li ithmin wanda ya fada cikin yunwa bai karkata zuwa ga laifi ba sai ya ci mushi ko ya ci nau'o'in abin da aka haramta a baya to fala isma alaihi ko gaira mutajanifin li ismin ba ya karkata zuwa ga laifi bane to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ana ta nuna mun lokaci da mu tsaya ana gobe idan muka zo karshe karshen ayan sai mu maimaita shi daga kan al-yawma isal ladina kafaru min dinikum abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda mai kan kuskure Allah ya fi mana na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah karamkallahu mai tambaya na farko ko ba tambaya ba ne neman addu'a ne ta haɗu da ‘yan damfara tana neman addu'a ba shi ya mata yawa Allah ya warware mata albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya warware bashi mazan Allah ya ce wanda bashi yake damunsa bashi ya masa yawa yana neman ya iya biyan bashin Allah ya warware masa matsalolin to annabi ya ba da addu'a ga addu'an zan faɗa sai kowa ya rike manzo Allah ya ce duk wanda ba shi ya mishi yawa yana karanta wannan ayan addu'an kuma Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب yana maimaita wannan addu'a a bayan sallah da kuma wasu lokuta yana yawan maimaitawa insha Allah Allah zai toshe masa bashin in ji manzan Allah
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba kuma yana tambaya ne akan idan ya ji za a bayar da ɗarika wa mutane kamar a rediyo haka ko a midiya sai shi ma ya yi niyya ya karɓa to yaya wannan ɗarikan da ya karɓan zai ci gaba dai ko kuma dole sai ya nemi wani muƙaddami ya mishi tajdidi shine yake tambaya lallai idan ka ji an ba da ɗariƙa a rediyo ko a gurin taro ka ji za ka iya sharuɗa ka gamsu za ka iya ka ji yadda ake yi ka yarda za ka iya ka yarda za ka ɗauki wannan ba ka can ma Allah to shi kenan za ka iya karɓa ka ci gaba da yi kuma ta hau kanka maka tarbiyya yana baka shawarwari yana nuna maka yadda za ka yi alaka da ubangiji an gane ko lallai wannan ya halatta ana yin haka insha Allah na'am tambaya na gaba ya matsayin sallar mutumin da baya iya rike alwala ko da yayi alwalan in yayi sallan ba zai iya yin lazimi ba to yaya lazimin shi dole sai ya sake alwala ko kuma akwai uzurin da za a iya mishi ya iya lazimin ko da ba haka dai ta yi idan yayi sallah alwalan ta warware sai ya tashi ya sake alwala ya zo yayi lazimin haka zai yi ta kokari yana addu'a yana neman magani har Allah ya bashi lafiya
Na'am, akaramka Allah sai tambaya na ƙarshe a yau shine yaya matsayin ƙarin ruwa ko allura game da lafiya kuma yana ɗauke da azumi a bakin shi.
To, allura bai karya azumi ba, sai dai idan alluran yakan sa mutum ya ji ƙoshi a cikinsa ko kuma ya allura ne na wato na abin da ya shafi ƙara cin abinci ko wani abu haka. Shi kuma ruwa, saka ruwa malamai sun yi magana a kai. kuma mafi yawa sun ce yakan karya azumi sabila da yana aikin da abinci yake yi a jikin mutum duk aikin da abinci yake yi akwai ruwan da idan an sawa mutum yana yin irin wannan aikin ne saboda haka aka ce idan an saka wa mutum ruwa wanda dalilin ruwan yakan kawar da yunwa da sauransu to wannan yakan zamanto ya karya azumi wallahu a'lam amma a daɗa samun malamai ta wanda za su bamu Allah ubangiji ya ƙara mana son annabi maulanmu shekul islam shehu tahiru bauchi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya nuna masa yadda yake so cikin almajiransa da 'ya'yansa Allah ya ƙara masa tsawon kwana yadda ya je kaduna lafiya Allah ya dawo mana da shi bauchi lafiya Allah ubangiji ya jikan magabatanmu Allah ya cika zuciyarmu da imani الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام